نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله.
yau muna takwas ga watan jumada ula jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da goma ga watan 11 shekara ta 2024 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara mun tsaya daidai aya ta 260 daidai yau za mu tashi kan aya ta 261 Allah ta ce matsalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ammatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu adhafan kathira sai Allah subhanahu wataala ya riban yawa mutum riban yawa mai yawa to wannan riban yawa mai yawa linkawa mai yawa ita ce nan Allah subhanahu wataala ya kara gurguso mana da misalin ta domin mu gane wa huna qal anan wurin Allah subhanahu wataala cewa yi matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin wadanda suke ciyar da dukiyoyinsu dan daga hanyar Allah subhanahu wataala dan kawo ci gaba cikin addinin Allah ai fi ta'ati a cikin bin Allah subhanahu kuma a cikin yardan Allah subhanahu wataala abinda za kama gajiyayyu tsofaffi jawar waɗanda mazajensu sun rasu ba su da wanda zai taimaka masu nan ya kamata musulmi ya sa duke shi ba haka ce ba ka sa duke yakan wurin ana nufin karkasa ga jikinka karkaci ka iyalin ka su ci ba a ci a koshi gidanka in gidanka aka ci a koshi jima da cikin hanyar Allah domin rayuwar da kuke da kai da iyalinka Allah ya yarda da wannan rayuwar kuma Allah ne ya ce ka ci yadda iyalinka saboda ka in ka basu ka ba Allah subhanahu wataala in ka ciyar da iyalinka diyanka da matanka ka ciyar da su ne a cikin hanyar Allah subhanahu wataala to so ake daga nan kuma in zaka yi amfani da kudinka to kai amfani da kudinka wurin abin da yake yardan Allah ne kuma abin da in ka bada zaka samu lada wurin shegantaka ba ruwanka wurin shakiyanci ba ruwanka ba hanyar ka bace ba hanyar addinin ka bace ba ruwanka da sa kudi irin wannan hanya wa aulaha mafi dacewa da waɗannan hanyoyi infaqu da bawa ya kasance yana gani da idanun shi bai shahidu hadhihi al-mudafa sai ga wannan rikan yawon da aka yi mashi bi basiratihi da basirar shi fa yaqwa shahidul iman sai shaidin imani ya karfafa ba shahidul iman tare da shaidin gani imanin kada Allah ya bada labari kuma ka gani zahiri ga nan to kaga ganin zahiri sai ya karfafa ganin imani da Allah subhanahu wataala fatanqadun nafsu saboda haka zuciyar mutum sai ta liƙa wuya lil infaq mutinatan tana mai dukawa da kaskantar da kai lil infaq domin cewa idan ka ji wannan misali na Allah shi kenan sai ka bada haɗin kai sai ka dauki dukiyar ka gaba da inda za a riban yama ita a riban ya a linka ma a linka ma Allah kada ya sa abin da zai linka maka mutum ya zo ga azumi wurin buɗe baki dai ta taro abokan shi duk mawadata ne wai wai shi zace da su su kuma saboda mutuwar zuciya su zan yi gan kirki gari shi wallahi kullum wurin shi muke buɗe baki duk wani mai rauni ba ya zuwa wurin in ka je ma ko kallon ka ba yi kuma cikin azumi kamata ya kai da ke da wannan zuciyar ka tsaya daga kai sai mabukata wanda kowa yana da bukata amma su ma waɗannan ire-iren naka kowa ya je ko gidan shi kowa ya je bakin shagon shi ya ciyar da bayan Allah haka ya kamata saurata ciyarwa ana kallon suwa ka ba wanda kosashe ne ko baka bashi ba yana iya ci da kanshi yana da hali watakila ma ya hika kai ka bi shi zuciya ne ta taimako ta tausayi ya tsaya ya biye maka ya tsaya yana cin banza wurinka in Allah ya bashi ba abin da ya rage na kudin Allah subhanahu wataala kudin suna nan arzikin yana da yake kamar ba ba ku ba to ballantana ba haka din za a yi ba ballantana ba kowa bane zai roƙon Allah wasu kudi da yawa wannan kaga yana ta addu'a yana ta kuka jikabi ce yake so Allah ya bashi kaga kaga gare shi beauty da ya sami da nan sai yana ta dariya to kaka in ka samu mutane masu ra'ayin kowa ba shi miliyar dubu sai an daɗe kowa abin da yake nema ɗan kaɗan ne to me yasa Allah ba zai bada ba to in ma ya yawa Allah zai ba kowa saboda arzikin Allah subhanahu wataala mai yawa yawan da shi kada ya san iyakar shi kuma riga an tare da wannan arzikin ne dan kai dan adam dan a baka saboda kana kan kabar jin kunya kabar jin da ka ga su mai tsarfi din yana shiga cikin mai ciyar da dukiya dan Allah subhanahu wataala wa bil istidadi lil jihad fi sabilillah da kuma cikin yin shiri domin yin jihadi a cikin hanyar Allah subhanahu wataala kana din da za a yi na dawakai a wancan lokaci ko makamai irin na wannan zamani da tankokin yaki da bindigogi da sauran abubuwan da za a sayi domin a yi jihadi fi sabilillah din yana shiga cikin ciyarwa a cikin hanyar Allah subhanahu wataala wa fi tajahhuzil mujahidina a cikin kuma tanadin da masu jihadi za su yi da kansu shirin da za su su shirya kansu da masu wurin jihadi fi sabilillah wa tajhizihim da kuma shirya da za a musu tanadin da wani wani zai musu ya kama musu wa fi jami'il mashari'il khairiyya kai a cikin dukkanin ma wato hanyoyi na alkhairi ayyuka ce ba mu iya irin tasu kuma manzo Allah yana gaya masa habai mani ya junan sai yake gaya ma magana su kansu ma wasu cikin su wasu ba za su iya cimma wasu ba ballanta na mu dada Abubakar ya dauki kudin shi gaba daya dinari 40 ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma talaka ya koma yana yana dillanci da za a hijira kudin shi gaba daya wajen dinari 5000 ya dauka ya tafi hijira bisa hanyar hijira ko da ana bukatar kudi a kashi duka tafiya ko ɗan kwanaki ne fa amma da kudin shi bai bar mai yaron shi komi ba mahaifin shi ya zo abu ku hafa ina ina dana ina baban ku yara suka ce ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ta hijira yace na san da abin da zai rage ladata ba akwai abin da zaka yi rage ma ladar ibada akwai abin da zaka yi kuma ya tafiyar da ladar gaba ɗaya ma sai wahala kawai akwai kuma abin da zai sa a masallaci in baka nutsu cikin ta ba wannan ladar 25 sai a rage maka ita sai a maido maka 20 kai asara wannan biyar wani lokaci ma in wasan ta yawa ana sallah kana ta wasa ka babba sallah kake ba sai Allah ya barka da ladar cikin 25 shikenan kai da ya kamata a ce ka samu 25 kuma an kara maka ma a'a ka fito daga masallaci da lada guda ka fito ka biya mashi dan ya kwace maka ladaka wani lokaci ibada in kai to akwai abin da zaka yi ya rage ma ladaka akwai kuma wani lokaci yufsiruha sai ya bata ladaka gaba daya daga cikin abin da wurin mutuwa kawai sai dai ka ji an ce miliyan kaza ita ce kalmar shahada shi shikenan yana wani miliyan kaza sai rai hita wani mace kawai wani sunanta wancan akwai kyau shikenan sai rai hita shi ne kalmar shahada ka san ka san an shiga uku ko to abin da ka rayu mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu akan shi kuma ana tada ka ne akan abin da ka mutu akan shi ta rayuwa haka take shi yasa musulmi ya hatara ka yi kokari ka rabu da dattin duniyar nan da dauda duniyar nan ka rike Allah da annabi fa zala lahum alkhair saboda haka alkhairi zai faru gare su wanda ba anu musharru kuma sharri zai rabu da su li annahum amilu amalan salihan wa khalisan waziyata lahu qawliya aw fi'liya da kuma cutarwa ta magana ko kuma cutarwa ta aiki ga wanda aka dauka aka ba ko kai mai magana mara dadi ko kuma ka ce katan banza kullun ana ta maka baka gani kaga wannan cutarwa ce ta magana fa haula mutanen da za su ciyar da dukiyarsu dan Allah lahum ajruhum inda rabbih to la da su ta tabbata wurin Allah subhanahu wataala bi hasabi ma ya'lamuhu minhum da gurgurdan abinda Allah ya san shi gare su wa bi hasabi nafaqatihim da gurgurdan kuma ciyar wasu wa nafiya da kuma gurgurdan amfaninta wa bi fadli alladhi la tanalu da kuma ai dai faralan Allah subhanahu wataala wanda ba za su rage Allah subhanahu wataala ba wala tasilu ilayhi sadaqati haka ne ko yawa sannan kuma sadakokin su ba za su kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sai sun tuka sharuda sai da kaida wala khawfun alayhim wala hum yazanun ba tudu kai aiki shi ba yana don me ba za ka bashi ba masaki ma yana kallon hakan kawai ruwa ce kun hana mashi to yana cikin wannan damuwan saboda haka dama duk inda ya je wani lokaci ma ta ake mu je wurin marwacin nan da baya bada mu je mu bata mashi rai to in ya faɗi mara daɗi kai sai ka mai me sai ka gaya mai mai kyau bal qaulul ma'ruf to magana sananniya wal maghfira da kuma yafewa khairun shine mafi alheri min as-sadaqati allati yatba'uha adha daga sadaqar da cuta ke biyo bayan ta ma'ana da ka ba mutum ka gaya mai bakan magana da mutum ya ma laifi ka kiyabewa ko kuma ya ma laifi ka yabe to gara wannan da ka dauki sadaka ka zage mutum to kuma ba cewa haka yi ba to ka zabi wannan din ka gabadawa wani abu ne kake ba mutum wanda zai amfana da shi الذي خلقكم mu'mini Allah yake muku kai mutane ko mutane Allah da yi والذين من قبلكم Allah da yi waɗanda ke gabanin ku kaga dubo ne yayi la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha wanda ya sanya muku kasashin bar daga ta nan kuna taka was samaa binaa ya sanya muku sama ga ta nan ginan nan wa anzala minas samaa'i maa'a shine ya saukan muku da ruwa daga sama duk ba gori ba me yasa saboda shi Allah Allah ne yawa domin shi ya halicci kowa kuma shine ya faru ma ya shaku Allah yana aikata abin da ya ga dama kuma in ya aikata abin da ya ga dama baka cewa dan me yayi baka cewa dan me Allah zai cewa mu kan me shi yayi Allah ya ce la yusalu amma yaf'alu shi Allah ba a tambaye shi dan me yayi wa hum yusaluna amma su mutane su ake tambaya dan me kuka yi fi jami'il halati a cikin dukkanin halayen mu gaba daya wal awqat da dukkanin lokutan mu gaba daya ko mizani cikin baccin mu muna bukata to fa sadaqatukum sadaqar da za ku badawa wa infaqukum da kuma ciyarwarku wa ta'atukum da biyayyaku ya'udu maslahatuha amfaninta yana dawowa ne ilaikum zuwa gare ku oh to abinda muka bada amfanin ne zai komo mun Allah zai adana mun mun bada amma an rubuta mun lada kaza an rubuta mana kyakkyawan lada kaza haka za a ita tara mu ranar kiyama Allah ya ba mu abin to kaga amfanin zuwa gaba ko ba zuwa gare mu ba zuwa ga Allah ba wa nafaha ilaikum sa'annan kuma amfanin ba yana dawowa ne zuwa gare ku wallahu ghaniyun anha shi kuma Allah mawadaci ne daga Allah ya sauka musu da azabar shi wa haramahum kuma sai Allah ya hana su jazila tawabihi gwagwaban ladashi Allah ya kare mu daga irin waɗannan mutane Allah ya yafi mana malam yace zakar Allah ta'ala a cikin wannan aya Allah ta'ala ya ambaci arba maratiba lil ihsan martabobi guda hudu na kyautatawa al martabatu al ulya martaba mafi daukaka an nafaqatu sadira an niyatin salihah ciyar wadda ta fito daga niyya kyakkyawa ولم يتبعها المنفق mannan wala adan kuma wanda ya ciyar da wannan ciyarwan bai bita da gori ko cutarwa ba wannan ita ce mafi ita ce mafi girma ita ce mafi daukakar ciyarwa muna ganewa ko ihsani mafi daukaka shine wanda mai roƙo wanda yake bara mai da shi da mi da hamzali daga ka baya hakuri kenan ko shine al-i'tizar idan lam yuwafiq indahu shay idan bai katar yana da wani abu ba wa ghairi zalika da wannan wannan mina qawari al-ma'ruf da maganganu wanda suke sanannu ne wannan ita ce daraja ta biyu wa thalitha daraja ta uku al-ihsanu bil afwi wal maghfira kyautatawa da yafewa da kuma gafara amman asaa ilayka daga wanda ya muna na zuwa gare ka wanda ya ba makan magana to ya kamata ka mai faran magana da kaulin da magana au filin ko aiki wa hadani afdalu min ar-rabi'a waɗannan guda biyun magana mai kyawu da yafiwa su ne mafi falala daga daraja ta hudu wa khairu mina kuma su ne mafi alheri wa hiya allati yatba'u al mutasaddiqu al adha lil mu'ta shine wanda mai sadaka yake binta da cutarwa ga wanda ya